بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرين لبيو وجه سبع shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai ya yi da talatin daidai ga watan yan albashi shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a darasi na tamanin da takwas za mu tashi darasi na tamanin da tara a wannan littafi na albarka na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala za kuma mu tashi babi na ɗari hudu da ashirin da hudu inda malam yake babun ila a isa yahudi babun da yake magana akan yana yin da idan da yahudi ya yi atishawa wani yanayi ya kamata a zam wato a mu'amalanci shi ne حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان سفيان واتو سفيان الثوري kenan domin shi ne yake ruwaya daga hakim ibn zainab duk da cewa malamai suka ce wannan idan aka ce sufyan kawai mun faɗa a farkon karatu zalla sufyan sauri ake nufi ko amma idan aka ce an abdullahi wanne yake nufi ibn mas'ud to haka da an ce abdullahi kawai sufyan sufyan sauri ake nufi amma anan kaga baki ake nufi ba ibn uyayna ake nufi shine bambanci anan ibn uyayna ne ya dan saba da wancan tsarin da ya kawo ana jin ana jin ibn zainab dalilin su suka ce shi ibn uyayna shine dalibin wannan wato hakim ibn zainab ba ibn sauri ba dalibin sa bane kana aka gane ko bai da da ku a zero sunaye gaba ɗaya yanzu a ce haris to a cikin malaman ka sai a ji ba wanda aka faɗa din kuma haris din ba tunda ba faɗi sunan mahaifi ba an san cewa malamin sa wane ne to sai a tabbatar da cewa ba wancan haris din ne ba wannan ba da aka ce tabbatar da cewa ina ba ta an gane yawa to shi ne yake cewa ba ta ga malam jali ne sai wata na ba malam muhammad nan ba an gane ko shi ne yake cewa ana abi musa an abi barda ana abi musa kana kana yahudi ya ta'ada suna inda nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun kasance suna yin addijawa abin nufi ya takallafu na al'idasa an gane wa da da'udan suna suna suna kirkiran addijawa idan suna gaba annabi ne ta karfi za su kirkiro ta me yasa raja'a an yakuna lahu da annabi ya ce da su yarhamukumullah Allah ya ji kanku in kuma annabi ya faɗi wannan an gama ko to saboda haka kawai sai su kirkiro su jawa an fahimta da kyau ko shine fa kana ya kuda ya kasance yana cewa ya ku annabi alaihi salatu wasalam ya ce wato ya faɗi addu'a da suke so ya ce yarhamukumullah sai ya ce wato ya hadikumullahu wa yuslihu bana Allah ya shirya da ku ya gyara zukatanku shi ke na aiko Allah ya shirya ku ya gyara zukatanku shine yahdikum Allah wa yuslim ba za dai a ce yarhamu domin annabi yace yarhamukum Allah an gaba Allah ya ji kanku to zai ji kanku kuwa to zai ji kirkiro da jawa gaban annabi dan annabi ya ce yarhamukum Allah alhamdulillah kaga ba yarhamukum Allah ake cewa ba domin da yahude ne ba za ka ce ma yarhamukum Allah sai da ka ce yahdikum Allah wa yuslim wa lakum kamar idan ka je yi mata aziya na ban mutu ai ka ga dori kake cewa ku dori oh Allah ya haɗa shi da yan uwansa shi ne a ta'aziyar arni ko za ka ce Allah ya ji kansa ne Allah ya haɗa tsohon zori kai ta dafa shi ma kana wannan abu sannu sannu kaji sannu Allah ya haɗa shi da yan uwansa zai jawo shi ne an ce Allah ya haɗa shi da yan uwansa to ko kai ta mai zama tuna da aka ce a karanta kulun kulusi ta ko kafa goma goma saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye to sai ya ce wannan hadisin bayan Bukhari Abu Dawud da Tirmidhi da Hakim da Imam Ahmad da Imam Tahawi duk sun fitar da hadisi ne ingantacce حدثنا أبو عبد بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن الديلم قال حدثني أبو بردة أنا أبي مثله mun faɗa ko a karatun mu na jiya cewa mislahu shine lafzan wa ma'ana nahwahu kuma ma'anan la lafzan na necessary da compulsory ai ma'anar su daya amma kuma dai kalma ɗaya ce to shine kawai shine misla nahwahu mislahu kuma in kace necessary to dai gurin ba ta a samu necessary din eh a tunda lafzan wa ma'ana yanda kuma lafzan ma'anan la lafzan shi ne na hawa a ka'idar wato mustala babi na gaba ɗari hudu da ashirin da biyar babu ta shi ne rajulin mar'a babu da yake magana akan cewa mutum namiji zai iya gaida mace in sai kyawa shin ya halatta ko bai halatta ba musulunci kenan ba ba komai ba an gane ko yawwa mutum ne ya kyawa sai mace ta ce ba sai ce alhamdulillah ta ce ya rahamu kallah misali shin zai amsa ko ba zai amsa ba to shine ma ne yake hadathana farwa ibnu abil mikra al-kindi wa ahmad bin iskab ahmad ibnu iskab abu abdullah sabbar kenan al-hadrami aka ce ya rasa shekara ta 218 da baka ta uku a farko farko 218 a wannan lokacin ya rusu me ya faru yace da kanto ala abi musa na ji gura abi musa al-ash'ari abdullahi bin kaysin kenan wa huwa fi baiti ibnatihi yana gidan yarsa ba ne bi bane mutum ya biyar ci yarsa yana gidan yarsa wato gidan sirkin sa kenan ita ce ummul fasl bin al-abbas wanda idan ka koma za ka ga malamai sun yi bayani akan wannan ta koma can imamu na hakim ya kawo da imamu tabarani dangane da wannan cewa wace ce wannan ya ta kaga ana an ce ummul fadl ibn al-abbas to haka wasu suka kawo ummul fadl ita ce dai ummu kulthum binti binti al-fadl bin al-abbas matar abu musa al-ashari annaba ne za ta abu musa al-ashari ya aure ta ne bayan ta rabu da al-hasan ibn ali wanda an ce shi al-hasan ibn ali yana da cikin mizarsa kusan ta jarabawar baya zama da mace da akwai lokacin da ya je neman aure wani gida sai sai mahaifinsa da aka zo aka ce suka zo gurin sai na ali cewa ɗanka yana neman ƴar mu wance shi da in dai jawara da za ku bukar ku bai domin yana ta jin mace suka ce mu kuma za mu baki ko dai aura ya saka a ce dai ahlul baiti ya saki ƴar mu wane mutum alhassan ibn ali da gidan mu gina gina shi ba za ka an kawo musu a cikin kowa da ta wato me yake kiran sa jarabawar rayuwar sa jarabawa ce wani lokacin ba kai ne mara kirki ba ba dan ne ba su da kirki ko kuma ba a samu kuɗa ba ba kawai ko yawa kowa da irin jarabawa jarabawa ce duk da cewa wani lokacin za a iya samun mutum wani yana da gangancin amma wani lokacin za a ga jarabawa ce kawai to ita ce wannan baiwa Allah sai da alhatan ya sake ta sannan ya aura ba zai bi bane kenan ka ga yanzu a gurin bawo bai mutum ya sake wata abokinka ka aura ai daga ranar ku fata duk da ba sakin da yi ba wallahi ba kai ba ki in ba kai wasa ba cewa ni dama zai fara zargin kuna da suna da yaya ba yace dama kun ta kake tun kafin nan Allah ya ji amma shi Abu Musa al-Ash'ari ta haifa masa da an gane ko yawwa kuma shi ya rasu ya rabu da ita a doron kasa aka imamun nawawi ya kawo amma ba ita ce matarsa ta farko ba mahaifiyar abdullahi binta abi dauma an gane yawwa sannan kamar yadda ake faɗa ita wannan baiwa Allah sahabiya ce eh kuma tana da hadisai a cikin musulun a cikin sanadin rijal na mutum da aka rawaito hadisai da gare ita ce ummu abi barda kamar wanda ya rawaito wannan hadisi ita ce mahaifiyarsa abu bargata ita ce mahaifiyarsa to shine yace ba hadis ba hadisu ummu basil bin al-abbas yace yace sai nayi atijawa wa lam yukammitni a an gane ko wato bai gaishe ni ba wa ati tadfa jammata amma ita wannan baiwa Allah da take gidan da ta yi jawa sai ya gaishe ta wanda yanzu korafi yake kenan ba ka bar tun mai jini jini ba mahaifiya ta labari cewa na ya tijawa wani bai ce min yarhamu kalla ba sannan wanda ta yi kuma ya gaya mata ka ji kuma wannan ba abun magana ne a abun magana ne duk da baka yi min addu'a ba kamar kuɗi ne a raba kai a hana ka za ka korafi to wannan ma da ya zo a harkar abin da ya shafi lada kai ne ma addu'a ba kuma bai bai ba abin da za ka samu lada sanadiyar ka ba ai dole kai korafi amma mu yanzu mun mu ne kuɗi ne za mu korafi yo alhamdulillah karka faɗa ba wani haka ne ce to karka faɗa ba huhu ai kai san ta tada ba to shi akan wannan sai da ya kai korafi gida cewa yayi atijawa ba ce ba ya ramu kalla ba ita kuma ta yi atijawa an ce mata ya ramu kalla yace fa akbartu ummi na ba mahaifiyata labari falamma ata yayin da yazo waqa'at bihi sai ta afka masa ta hauce da fada wato dana ya ajiyawa wa kace wa kai ma addu'a ba wa kana tace a isa kuni falam fi jammitu dana ya ajiyawa baka gaije shi ba wa abida amma wanta kai ba za ma faɗi sunanta ba fa jammata ha amma ka gaije ta فقال لا تيجي لي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأين جاء الذي يرى إذا أحس أحدكم فحمد الله فشمتوه إذا أنت يوم في هذه الجاوة يتي الحمد لله كبيتي وإن لم يعمد الله فلا تشمتوه النبي يجي أمي يجي الحمد لله فكر كبيتي من بي أبايا وإن ابني وإن ابني عديسة فلم يعمد الله فلم تشمتوه في كما جاء قال يجي أنا والي da ya kuwa tafi ɗana kuwa wani ya yi ajiyawa bai ce alhamdulillah ba shi sa ban gani shi ba wa bi sabbanati la ba jammatuwa ita kuma wannan baiwa Allah ta yi ajiyawa ta ce alhamdulillah shi sa na gaida ita fa kana ce ce a hadanta lalle ta kyauta to kun je ta ke karfar gaskiya kenan shi sa malamin suka ce ba laifi bane ba abin da shi bane idan mutum ya zama ɗaiɓoki ne yake da shi da da abubuwan da yake yake da shi illa shi ne idan an gaya mar nasi ya ce da shi ne illa illa ladina takaw idza masahu da'ifun min ash-shaytani tadakkaru tadakkaru cewa da zarar wani abu ya shafe su nake kan sai su jira ko kuma ana jira kan da su sai su dawo wannan idan mutum yana da wannan tabi'a to abin yabo ne wanda zai zama abin zargi shi ne wanda ko an gaya man nasi haka wanda yana wa da an gaya min nan duk abin da a wurare nawa muke ji cewa sai na wura da cewa yana cewa da an yi abri ko wani kawo ko ba haka bane amma da an ja nan sai dai sai to ya yadda nawa nawa duk kun san wannan tarihi ka gani wannan shi zai nuna ba a ke shi ma yana yanke da zikin ko yana yanke hukunci emotionally amma ba wa kafan injin nasi yana jin nasi zai dawo to haka ake son mutum amma ba mutum ya ke kake ba mutumin ya fitar da wannan abu dawud tirmidhi duk sun fitar da wannan an fahimta da kyau ko mu je gaba alaikum salam na eh za a faɗa ai addu'a ce ya bi kuma Allah wa yuslihu balakum sai ce kawai ya tijawa sai ka ce ya rabu kallaje ce alhamdulillah sai ka ce ya bi kuma Allah ai wannan cewa sai ya ce alhamdulillah ta shafi kowa amma ce yawwa ba tafsirin su ba in ya ji jawo sai ta ce ko da ya juru sai kai ba juru kai ba eh ta fitin da ga musulmi ma an ce in ya juru kai ballantana kuma eh ba jiwon bai ko yawwa to wannan shi ne Eh to ai kaga wannan duk wani abu kuke na boko duk boko ku kuke anan abin da kamar hello how are you ne duk dai ne yawwa me bambancin su hello how are you da lada to shi ne kawai kaga wannan ya ce zuwa yi kaza kaza duk can ku je ku tare da ebijirin eh ku je to wannan shi ne babu jazamu babi na ɗari wata da ashirin da shida babu da yake magana akan wato duk da cewa fa ka fahimta da kyau duk da cewa bari in dawo magana akwai wanda suka ce wannan hannun da annabi yake fada su kan mu jiwo littan zihi ne littan zihi cewa da ba yahudan zai faɗi wannan yayi shiru sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum wasu malamin suka ce yayi domin addu'a kake Allah ya dade shi musulunci ba laifi bane ka fahimta da kyau ko ko kuma wanda ya zo shi ba kake so ka dora shi a hanya tunda a kaji wani an ce ya yi an ce yana muka la ya ce rabbana wa lakal hamdu musulmi ne kuma har bai iya ba kenan sai ka bi ya ji kuma la Allah ya jire ka dan musulmi ne ne iya wannan ba ya kamata a ce ya ji kuma la ko wai su zai mubarak dari hudu da ashirin da shida babu tasawubi حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول اذا تثاب احدكم فليقدم ما استدعى idan ɗayan ku idan arada ahadukum wato an yi tasaba ke idan ɗayan ku yayi niyyar yin hamba to fal yakdim ya mati wal kazimin al gaiba ko wal afina anin nas ya mati ya ta karkare ta rida masada iya iya wata ba ya gurgurdan iko iya iya wata yadda za ka iya don gurgurdan iko wani zai iya kare ta da yawa sai dan kare ya yi masada ka ce ba haka ake nufi ba masara shi ne wanda zai iya bada sadakar naira goma kai ya bada naira ɗaya shi ne masara da ya iya iyawarsa ya tare ta kenan ko mun faɗi kuma dalilan da yake sa ake so ka tare hamma domin ke san domin dalilan ta wajen guda huɗu aka kawo yawwa babu man yaqulu labbaika inda jawab babu da yake magana akan wanda yake labbaika amsawar ka shine ba nan kace ta fi na'am girma ba domin kana nufin gaba daya na na ni ko ba kulawa ta zuwa gare ka bayan amsawa da kulawa ta da hankali na da tunani na ya dawo kanka wani kuma zaka je karan sai ce na amma hankalin sa na kan wani shine wai na kai ka an bayyana da kyau ko yawa حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن قتاده عن انس عن معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم wato in na kasance annabi ya goyo ne bayan annabi alaihi salatu wasalam a wani wani jakin da yake kira Ufairi shine jakin da ya hawo wancan ibnu Sarir yake cewa yana wari ko shine da Allah ya nemi masa da martani a cikin Qur'ani kuma mun ta kada a wannan majalisin cewa za ka iya lissafo suwaye annabi ya taɓa goyawa kawai ka lissafo ka yi rubutu a kai an gane faɗa da yake ya mu'az ya kai mu'azu kullu sai nake labbaika wa sa'adai labbaika wa sa'adai amsawarka da farin cikin ka ya ma'aikin Allah shine wato ijabatin ba da ijaba kenan amsawa bayan amsawa sannan wa is'adan ba da is'adin au ijabatin lazima haka suke faɗa farin ciki kan farin ciki kenan an gawa bayan shi za na baku wancan misali a farko cewa gaba ɗayansa duka hankalinsa ya liko ba shi ne labbaika karshen amsawa kenan ba wai wata islamiyya ce su kuma wai saboda suna so su ba wasu auji za ka ce wane wane zai ce sallallahu alaihi wasallam a ga wannan ya hauka ne wai to ake wai bambancin aƙida ne ake so a ba su wani hauki wai da aka kira mutum ba sai a ce wai sallallahu alaihi wasallam dan Allah ne irin ita wa bil wasilati da wannan ai labbai ka shine ka jan kurewa ko na an ko labbai ka amma sallallahu alaihi wasallam me kake so ka ce abu Allah ya tsare to sai ce kaga da uba dani gowar madalus kenan Allah ya tsare rubeji sun makala mislahu talata sannan ya faɗa wato kwatan kwatan haka ta uku bin kenan labbai ka wata ale har da uku har ta dari ma haƙƙun lahi ala libas in kun san menene wato haƙƙin Allah akan bayi ai ma an zaman lahu bi kai dabi ibadahu me Allah ya nazamta wa bayinsa me ya nazamta ka san wannan an gane ai ana nufin abin da suka yi sun sauke hakkin Allah madaukakin sarki kuma sun cancanci lada ka san wannan kuwa kun san wannan sai ji an yi abu duhu wala yushriku bihi shay'a saboda masa kada shi tarayya da shi da komai Allah baya san shirka idan mutum ya mutu ya mutu yana shirka ba zai rike da na wuta ba ba kuri yan bi ba kuri yan bi da ran kai gidi za a kai da ita Allah ko duk garin nan ne suka yi masa Allah ba ruwan Allah ne shirka ba ruwanka da ita malam kai yamma kai gaba ba ruwanka domin ita Allah baya ta ga idan mutum ya mutu ai magiya ake zuwa a zauna a kan kabari a cewa a kan gawa ana yi Allah magiya Allah zai ki tarka Allahumma in kana muhtinan fazil bi atarati wa in kana mutiyan fatajawaz an sai wannan ba magiya kake wa Allah to ya ubangiji idan mutumin kirki da Allah ka rada ba idan mutum ne mai laifi Allah ka kare masa wannan karshen masoyi kenan shi za muke faɗa da ya buta da wanda sun ji cewa wani ya mutu za su ajiye kowai tafi kansu gawarka wannan zuwa ke bukata malam a rayuwa to shi ne yake ba girka sun masara sa'adan an gane ko sannan sai ya tafi dan wani lokaci ka kaɗan ba za ni sai yake ya mu'az ya kai mu'azu kuntu labbaika wa sa'adai na kuma cewa amsawarka da farin cikin ka ya ma'aikin Allah kana sai yake an tabi ma haqqul ibadi ala Allah to tunda ka san haƙƙin bayi akan Allah ka kuma san haƙƙin wato Allah akan bayi ka kuma san haƙƙin bayi a kan ubangijin su da kai da ubangijin su da girma da buwaya idan ba a zalika Allah ya azibu ka san abin da in suka yi Allah ba zai azabtar da su ba a kan da hadisin ya kace na ala ubashirun nasa wannan hadisi ne ma'rufi din mun san shi afala ubashirun nasa kai in ba na ba mutane labari ba annabi yake ilan bai tajiru ko dawa haka dai za su zama malalata kowa ya zo ya dogara da wani abu kawai shi aiki to kaga wannan hadisin shi ma banda imamu bukhari kun sai shi imamu muslim ma ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf bayan shi imamu muslim ma ya fitar imamu tirmidhi da abu dawud duk sun fitar aiki kuma abu dawud a cikin kitabul jihad babu kiyamin rajul li akhihi babu da yake magana akan mutum ya miƙe idan ya ga dan uwansa ya zo ya miƙe shi حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل قال حدثني عقيل بن ابن عشام عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وعن ابن عبد الله بن كعب بن مالك kabi ibn malik da ba mun san mun karanta hadisin sa dogo na tuba a cikin ne a cikin riyadu salihin shine kabi ibn malik wanda a zamanin annabi alaihi salatu wasalam shi abdullahi bin ka'ab ibn malik din kaga dan ka'ab ibn malik ne ai ko an haife shi zamanin annabi alaihi salatu wasalam sannan siga ne kuma ya rasu a shekara ta casa'in da takwas bayan hijira shi ɗan gidan ka'ab ibn malik shi abdullahi ibn ka'ab ibn malik shi yake ruwaya anna abdullahi ibn ka'ab shi ne wanda na faɗa yanzu wa kana qa'idu ka'ab bin min banihi yana cikin jagorori wannan cewa ka'ab ibn malik jagoranci hila amiya lokacin da ya makare lokacin da jiwa kabi ibn malik ya makanci ɗansa wanda ake kira abdullahi shi yake mai jagora wane mutum قال يجي سمعت كعب بن مالك يحدث حين تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كعب بن مالك yana zantarwa lokacin da ya zauna shine a takalluf ya zauna bi ga annabi alaihi salatu wasallam wala yaki ne wala yaki ne da buka da shi da Hilal bin Umayya da Murarrat bin Rabi'a ko su uku nan duk ba su fita ba wa ana salatatin ladina kulli budu su ne wayannan to shi ne yake cewa bi da wata tabuka a yakin tabuka fataba Allahu alayhi Allah ya karbi tubansa to shi ne Allah ya faɗa a suratul tauba hakika Allah ya karbi tuban annabi da kuma wanda suke yawwa laka tawa lahu ala nabi to shi ne yake cewa فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام يجي لا فأنا نوع كيف أكل أسود gaskiya kuna deleting all a ai kwana ma su malamin masul kenan malari kwana talatin to kuma kayi ba zuku ba nan a ban kara da karshen hadisin haka yake hadisin cike da yaro salihin haka yake ni ni ni da kafin haka hadisin yake kwana arba'in mun da gyarai ne amma ya faɗi wani abu sai da ake kwana hamsin ku koma ku bibiya hadisi an fahimta da ke ku kwana hamsin ana wannan shine dabarar da kai ya kan ai kwana hamsin approximately wata biyu ke in za a yi yan mas masu zuku an gane ku a ƙara to saboda haka sai da suka kai wannan yanayi ba bi kula su duk cikin Madina kowa baya kula kuma haka ake yi da ba idan mutum ya yi laifi wa an yarda da wa yasaba lahu wannan bada mai alabi ya faɗa zuwa ce wai ka yi amfani da ita idan za ka ci mutum ka kishi dan ya ki Allah ko wani kanin ka ne an yi an yi baya ji kaza da kaza wani dan uwanka wani aboki idan za ka kyamuce ka kyamace abin da yake ba shi kansa ba ran da ya dawo hanya sai ga ke dama kana son sa kun fahimta da kyau yau abin da yake ake kyama to kun ga wannan abin da sai Allah yake ajira kula su kwata kwata ma dan zuwa ga ce ba kan wanda sai kare da ya kusance ka duk gaba ɗaya ma ka ce ka gida banda wanne wane ne kawai aka gane a to za ku bani wani makawo sunan da za ku faɗa ka ji shi da dabara shi dai barin ba ku ta da amsa shi dai ka bi ibn malik mataki ne mai jini a jika shi yana ji wanda aka ce a kawar cewa ba karan hali to waye a ciki la hawla wala quwwata gaskiya kuwa to goje su duka kuce wannan ba shine abin da ake kira iske ba zai lokacin da zaka zo ka iya halarto da kaza ai ya faru da kaza bari da ne kuto an gane ko waye ko Qur'an bin Rabi'a ko Hilal bin Umayya waye ji saboda su ba ba duk take wallahi ba ya iya komai ba take ba ma ya iya komai take kawai banda ruwan wanka ba abin da take kai masa kuma ga su ba ya bi su ba eh ka ji hilal ne yana ji shi kuma sai ya ce murada to na ba ku aiki zai ka koma hadisin yau da karanta amma nan gali yana da wata kila zai rafaji mutane dan na san an biya riyadu salihina a majalisin nan yawa kaga yana cikin dawo da dama halin da tafiya yana cikin da dawon farko farko an gane wanda ake tarere da zuciya a ba ta tarbiyya shi da yanzu zali da ai tarbiyya yake koyarwa shi za a ba ma a magana fikihu in ka ji mutum ya zo ya zake yana magana fikihu to bai dau bai dau talan bai littafin ba gaskiya shi ne littafin ya yi ne dausayin bayin Allah to ake kawai a rike dafa zuciyarka da garka haka ake so ba a so ka zo ka ta bayanin alwala a ka koma cikin fito ka je kai risala in alwala za ka bayani ko tarki ba a biya risala ne ba ni kawai karkace zuciya ke so a yi to shi ne yake cewa annabi ya yi ke na cewa bi tawbatin lahi alaina Allah ya tafi tuban mu inna sallah salatul fajr lokacin da ya sallah asuba fatalatani nasu fawjan fawjan sai ga mutane suna ta zuwa kun ga ake ba kin su ake ba saboda Allah da manzo sun bada umarni akan shi sa ba azum sallama ba ka bi ibn malik yace sallama an muka yace wallahi amma za a amsa je dai a ciki yace ya ja zuwa annabi sallama sai ga annabi wai ya ba mu baki kuwa ko kallon sa bai a ji akwai lokacin da wani zai wani abu sai sallama ba shi kula shi ko sai ka amsa a zuci me yasa domin kana so ya dawo daga wata ɗabi'a akwai wanda duka ba zai marba amma kawai zai masa kuma tarbiyya ce kun bai da ko ɗanka yanzu a gidan ka dora shi akan tarbiyyar ni ne ji kace kun baka ko ka gina shi da wannan ya kuke ma kudala Allah eh kawai ya zo ce ai wana yana goma baban da ce ma yayi kaza ka ce to ba ruwana da kai mun fata Allah zai zo rika banka yana abba ya hakuri na dina wallahi ya ji wiwi gwara ka ba shi wannan tarbiyya ran da ya ga ta ɗau bulala ko ya san cewa al'amari ya wuce iya don Allah ya taimake ka ka ɗauko wannan tsarin amma an ka saba da bulala shi za mu je gaya wa mata su su saba da abu kaɗan sai ka tuni yaro to da me za ki ma horo nan gaba babu za ki duka haka mata suke Eh. tana ba da hakuri ta ji abin da muke kada a duka ba zaki shi kenan ko sannan akwai wasu abubuwa da na tattalin arziki da waye shi ya janye tun da bata dan abubuwa da ake yi na kaza na kaza ko bai wayo ce ba budurwa yanzu a gida duk subsidy ka janye ka ga ba sai da subsidy za a yi fadin ba to ba ba zan fadin wane mutum a wannan kaga horo na gaske kenan Allah ya dace da to wannan shine kaga yace fatalakani fatalakani na su faujan faujan sai ga mutane suna zuwa guri na jama'a jama'a yadkhuluna yadkhuluna yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwaja jam'u jam'u jam'i kenan wato jama'a jama'a an bayyana da jago yawa shine faujan din faujan faujan jama'a yuhanniuna ni bi tawwa suna min congratulations suna min murna na cewa Allah ya karbi tuba na rigar ke ba kai za ku iya jira hadisin wani da ya kasa hakuri doki yawo wani kuma da ya ga mai doki zai riga ya yawo kan dutse ya kwalla mai kira mai murya eh saman gida yawo ya kwalla mai kira ya ga abu bin malik abu jir kaga dai kafin dokin ke je ya faɗa ina da waya ba waya zai dauka ya zauri kai kuma da ka hudu ne kafin ka hau na kira shi a waya ai ne waya ya fi kowa abin nan domin message ba zai gama abin da kira zai buɗe ba wanda ya fara kira shi ne na farko ne baro yace ya kuluna wato litani aka tawajjin lahi alai kai murna muna taya ka murna Allah ya karɓi tubanka a ta da katul masjida da katul masjida bayan man wannan yake shi ma zai gazo dama wanda ya fi damuwa ya kula shi shine annabi ba Allah nan da ne do shi ne nake ga muku bayan Allah yanzu wayannan aljanna wayannan mutanen in ka ne ka hango bayan ungo ku ai aka wanda ka canza hanya shi ne ke je kan je nake ga wasu a karatun mu cewa saboda ukuwa fata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da annabi bai kai ruwa ta kamin sun mallabi ne ya lura sun mal ba da wata ake ba na ba su misalin Ibrahim sai da Ibrahim na kai wa'annan bayin Allah har yanzu mun ana magana ukuwa islamiyya in na tuno su abin yana kayatar da ni a jaji ibn Yusuf sakabi sun fada da Ibrahim na kai ya za a kawo shi zai daure shi ko Ibrahim sai ne mutumin Ibrahim na kai ne haka aka zo aka ce a je a kawo Ibrahim na kai da aka zo majalisa wanda za su kawo shi wancan shi ba aka ce ya Ibrahim shi Ibrahim ce ni ya san sai ka ce wannan Ibrahim san juwa inda Ibrahim ce ni inda Ibrahim an je a mai girma gwamna a jaji ibn Yusuf sagabi ya san cewa lalle azabtar da shi ne sai ce ga nan saboda amincin da ke ce gani suka koyi su kwaikwayo shi kai gaba da shi kaga hajjaji ya taba rufe wani sai bayan wato bayan an rufe shi ga da aka rufe tagogin ba ko ina aka rufe wata wata ran yake abu da aka bude aka yana sallah ba ruwanka zai da a rufe kai manta da kai aka je aka rufe Ibrahim ce ni a zuwa Ibrahim na Karimi Ibrahim na Karimi ba san me aka yi ba kun san ba daji idan suna ba sai bayan Ibrahim ce ya rasu a cikin kurkuku aka zo aka ce ma mai girma gwamna Ibrahim bin Jami ya mutu yace ne kai jibril aka ce ai ita ai ni ba shi yace aka mu ba wai ke ku kama shi bawon Allah kaza kaza kaza sai fa lokacin ya zartewa shi aka kama saboda gaba ɗaya ya gida harkar shi abin da yake ba wannan da yake ba da mamaki ba shine yake nuna kansa yake shine yake saboda ya san ya nuna Ibrahim na kai azabtar da shi bara azabtar da la haula wala quwwata illa billah kuwa islamiyya ke yanzu ba zuwa ya yanzu yanzu ya wannan ya yi ta ana zuwa yanzu yanzu yana a ni ba ni bane wani nan ne wayannan mutane a digo waɗannan mutanen ai wallahi za mu rajar ba kullu da ni kullu ya amin da kabaka idan ruwa ya kai da bi ba daukan dauka sabon annabi kenan wallahi almajiran su ma haka ai wa gogewa ta malami shine idan ya koyar da dalibai a ga daliban da su ai barin gaya ba daga cikin kwarewa da ake faɗa ko makaranta ce yanzu kana da ita ta ka kware idan baka ba wasu tirenin sun cewa an baka nan za ki iya rike gurin bato ba kware ba haka ake faɗa to annabi alaihi salatu wasalam shine malamin ta abai ba akwai malamin da ya bi shi ya koyarwa cikakken education ai ba ka da sama da annabi saboda haka ɗaliban sa ko sai sun fi kowanne ɗalibai cin jarabawa domin ya fi kowa iya koyarwa to haka su ma ɗaliban sa da suka samu wannan tarbiyyar ka gaba a ƙa'ida ma sai ake wai mutum ke yi ƙoƙari ka zama sabi shi sabi shi ne shi ne amma duk ɓangaren sa in ya ɓungure duk inda ya ɓungure to shi ma ya sai zama irin kibin to zo ake ba da ni duk ɗaliban da ya koyar a samu wanda za su iya zama irin sa kun fahimta ko yawwa duk lokacin da kake koyar da mutane a alal akalla a samu wanda za su iya tasowa zama irin ka in ba haka wato kai ba sa jiki bane lantar muktabata da da wanda za a yi wajibta da malami ta alimi yake faɗa a littafin lantar muktamar shi ne wanda za a kalla a rika jazo ka zama rawar model din mutane za a rika kwaikwayon ka yaro zo ya rika jin cewa a gida ba ya sa riga irin ka malam wani ya tabi'a yana kwaikwayon ka sannan yana so ya zama irin ka saboda tabi'a ka da tarbiyyar da Allah madaukakin sarki ya ba ka an bari da kyau ko wannan shi ne to kaga shi ne yake cewa me ya faru yace bai za ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake ga masallaci sai ga annabi alaihi salatu wasallam haulan haula hunnas duk mutane sun kewaye fa kama ilayya dal hadd bin ubaidillah yace ina shiga shi tana ibn ubaidillah ya miki ya taso zuwa gare ni abba ita yana ci al-ajratul mubashsharuna bil janna kuma yana cikin mutanen nan da sai na umar ya kafa a matsayin mai ahli sura eh wanda ake neman shawarar su mutum shida shi ma dan san yanzu nace a karanto min su za a ta bugawa ne an gane ko yana cikin su wannan mutane shida kwanan nan aka yi to sai kun faɗa kuwa da waye da waye tun da kwanan nan aka yi da kaji wani tuka da wawara ya aka yi ka sani ai shi ne dama to ka ji kenan ko baka je ba amma ka saurara saboda haka su waye jura a yi kibatin mina tarif sun su sai Usman bin Affan daya Ali bin Abi Talib biyu Abdurrahman bin Auf da Rabi bin Zubayr bin Ubaydillah hudu kaji zai muku sayan jami'a ko wai sun tafi an ce kwanan nan kuma ai duka za ku bayar yanzu gaba ɗayan su wayannan baran ba ku ta ta hamza duka guda gidan a ashiratul mubashiruna suke ko ba a cikin ke ba akwai wanda babu ko yanzu wayannan da kuka ban a ashiratul mubashiruna din suke da ku nake a ni ba wannan wannan bayanin nake so ba kawai mutum gidan nake so eh to shi kenan mu je haka amma dai gaskiya kamar da rage muku malamin mu ya gaya mana wannan bala bukati Ismail cewa tarihi sabon annabi gaba ɗaya rika narkewa a jikin mutum lokacin da muka gama littafin mu na na kubatin mina tarihi da nabi rahama a unguwarmu da suka adamu da mafarance a da ya zai bi da profesa awon mutala wannan kalmar mun rike ta cewa ya kamata duk tarihin annabi ya narke a jikin mutane kamar sukari a ruwa aka yi gaya mana wannan wasiya aka yi mana cewa mu rike wannan alaikum salam eh ai ya kamata isa gaskiya ni ɗabi'a da na ɗauka mafi yawanci in na zo ina tambaya kuma ɗabi'ar malami na ce malam alƙali Ismail dole ka su dole ka rika sa wa kwakwalwarka aiki an fahimta da kyau ko amma ba daidai bane gaskiya a rika yi irin wannan ya kamata a rike kamar yadda nake gaya muku ne yanzu wani zai zo ai ba saboda ana mutu wani zai rike ma yanzu ya ce ma dawowar wato Cristiano Ronaldo ya tuna zaman kulabin da ya dawo ba tsakaninku da Allah Manchester ya dawo Manchester ai na san kun sani ne ka gane ko kuka wani wani jiru saboda haka dawo wanda yanzu ina jin wasu na mutu ana cewa kowace rana sai ya ci ban banda ranar da aka zo bai ci ba kawai kullum sai ya ci sannan shi kuma Messi tun da ya koma sai kulabin ina ya koma shi kuma PSG barakallahu fika baba kaga ka da ya koma nan shi kuma aka ce ayo bai ci kwallo ba ko ya ci ya ci yanzu ko to kaji kaji yadda ake bayanin tarihi ba tarihin zikirin Cristiano Ronaldo da kuma Lionel Messi inna lillahi wa inna ilaihi ai da ba ai an riga haddace abu da ya zauna sun daina kallo amma ai sun rike na da sannan yana cikin wanda suka ba annabi alaihi salatu wasalam kariya a yakin uhudu an fahimta har sai da shi ne wanda aka yi janye masa hannu saboda harbi kun fahimta ko ji talatu bin ubaidillah sai da dan yatsun sa suka janye dan sai da Abubakar ya kasance wato idan ya tuno uhudu ko zai ce ai ranar talhat aka sai da Abubakar yace za ka yi kullu wato li talhat haka yake faɗa cewa za ka yi wa kulluhu da talha wannan rana ce ta talha ce kawai kamar ban je ba a ji a ji ai wani ji gaba ɗaya an yi wani kwalakwalai kwalakwalai a kwanaki ji ma eh wa ake cewa man of the man ai kaga suna sawa a ce wani shi ne man of the man wata rana wani mutum da aka rika wancan wata ban da aka yi ba aka ce akwai wani ɗan faransa baki za ka ce shi ne man of the man kan ce ko in yawon kaji ma lawa maka ina zana na ce kawo muku ayi in karo ba sun lazim za ku buga to sau da haka kan ce shi ne man of the match mutu majalisa majalisa na ji majalisa a ranar ta biyar ana kan ce shi ne man of yanzu ne na manta suna amma a lokacin sai da na riki kan ce ai shi ne man of the match ka ji zaura Allah eh to kai ya zubar da makamanta ko To shi kuma wannan kala abu na ƙarshe da zan kara ku a kansa. Ya auri mata guda hudu. An gane ko wanda ake cewa wato um um ɗan uwansu gaba ɗaya duk ummahatul mu'minin. Kaga ya auri ummu kulsum binti Abi Bakari. Iyayensu. Kaga ya auri ummu kulsum sai gidan da ya dawo bakar ɗaya. Sannan ya auri Hamna binti Jahaji. Hamna ƴan uwansu duk ummahatul mu'minina ne kun gane abin da nake nufi ƴan uwansu kaga wancan ai wato ƴar uwar da ƴan nana na Aisha ita kuma Amma binti Jahaji ƴar uwar waye Zainab binti Jahaji ya aure ta sannan ya aure Al-Fari'a binti Abi Sufyan ita kuma ƴar uwar wace ce Al-Sabiya binti Abi Sufyan ba Hasbunallahu wa ni'mal wakil wace ce yar Abu Sufyan a gidan Annabi Ummu Habiba Ramla gaskiya kuna ji diskon an fahimta da kyau ko saboda haka kaga wannan kenan fari a bintu Abi Sufyan sannan kuma ya auri Rukayya bintu Umayya yar uwar Ummu Salama ita kuma wayannan hudun duk Allah ya ajaza shi da auren wato ɗan uwan mata ɗan uwan ummahatul mu'minina shine Talha bin Ubaidillah saboda ran mu tambaye ku ku shiru Allah ya kara masa yadda to shi wannan Talha shine yake cewa wato yuharwilu hatta sabani yarkan da sarfa da sarfa ya rike mutane suna towa da tauri ya tawo ya zo kawai yana zuwa ya miko masa hannu suka gaisa ina ta sabani wa annan ne ce congratulations ko hanni uka ina taya ka murna wallahi ma ta ma ilayya rajulun min al-muhajirin ghayruhu kaji fa mutum baya bace alheri da tijari duk wanda aka yi abun alheri da wallahi ka tabbatar ka ko a waya ka kira shi kai ba murna an ba haka ba zai manta ba hakan na jaje ya zabe shi ba zaman musamman mata in fi kowa hadda kaga ni zafi nan ba da haka ai na jaje wa mata na jaje wa muku kuma ba wata mace da kikiya ba duk suna da kokari me ne ni in kana so ka gane ka bari a ai mata barka bayan wata shida ko shekara daya ka zauna ka gaya ma wanda suka rika kawo mata barka ka ce wanda ta kawo mata naira hamsin wanda ta kawo mata saba'in wanda ta kawo mata ɗari gaba ɗaya duk ta lissafo wanda ko bata zo ba wallahi duk ta rike kai ko baka da wannan lokacin a wanda suke ma wato suka taya ka murna a biki wasu ka rike wasu ka manta amma wallahi ma ta kubu da kubu za su rike ai ko akwai kokolo a ciki haka yake shi ne ai dama amfani rike wannan ta daji zuwa ai ta ce wai in dai ladi ba ta zo wato a tabbata dawo akwai da da ku in ladi ba ta zo a shi ne idan abin ta kai miki kika ga wata talatin zai ce ba za ta karba ba shi ne wai kaga ai asabar ai take karaba lahadi kuma ita ce ko zo da an dai ba za a baka hamsin ɗinta ba in ba za a baka ɗari wato a baka hamsin ɗinta ba za a baka talatin ba. Na, to shi ne yake cewa Talatu bin Ubaidillah ya halu hatta za ba ni wa na ni wallahi ba kala ilayya rasulun min al-muhajirin yace wallahi cikin muhajirin ba wanda ya yake wanda shi la an sa'ali kalha wannan alherin da Allah ya yi min yake ba zan taɓa manta ba kun ji ko to haka ake so ba a zo mutum ya rika manta alkhairi yasa a ta tsakanin mata da miji Allah yake wala tansawul fadla bainakum na kar ka manta alkhairin da yake tsakanin ku kar ku manta حدثنا محمد ابن عرعرة shine Muhammad ibn Ar'ara sunan sa kenan da yazo anan duka mai jima ya rasu a shekara ta 213 Na'am Kajin ai mikewa da yi dawa muna magana akan mikewa za mu zuwa nan gaba mu ci tsakanin mikewa din da ala kun fahimta ila wannan guda uku za mu zo saboda ba zai gama ba sai sati mai zuwa saboda haka za mu ji ne bambancin wanne ne yake halal wanne ne bai halatta ba ba ne mutum to shi ne yake hadathana Muhammad bin Ar'ara mun ce wannan ya rasu a shekara ta 213 farkon karni na uku kenan yana da shekara wato 75 ko da shida kamar yadda aka yi sabani a duniya domin yake قال حدثنا شوبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن هني عن أبي سعيد الخدري أن ناسا عن كلمة أبو سعيد الخدري لما بكتير سنان لقد جاء نعم سعد بن مالك بن سنان هو ما شاء الله شيني أبو سعيد الخدري باو الله نوكوا mun riga mun san wato irin mizar sa shi kuma anna nasan nazalu ala hukumi sa'ad bin mu'az wasu mutane sun sauka sun yadda da hukuncin sa'ad bin mu'az sune zuwa banu quraiza sune na santa inda ku iya tuna a tira a tira min biya wanda har aka zo aka bada zabi cewa hukuncin wa kuke so suka ce sa'ad bin mu'az saboda shi kuma yana da ni wato wato kawace da shi sai ka dauka an tabbai sai na Abubakar wannan hukunci za a yi sai na wura wani hukunci kowa ya bada shawara kun tira mun biya ma a ta cikin suratul azab da muka zo mun yi wannan bayani to me ya faru to sai ce nazalu ala hukumi sa'd bin mu'adh sai suka zaɓi cewa sa'd bin mu'adh ba ta yin muke zo mu ɗauko dogo ba cewa sun yadda wato ya yi musu hukunci ba arsala ilayhi to lokacin amma na wuri a wani yaki annabi alaihi salatu wasalam sai aika mara yace aje a same shi shine fa arsala ilayhi kamar yadda bukari ya fito da abun karara a cikin ruwayarsa annabi ya yi kamar cewa aje a zo da shi fa ja ala imari saboda yana ciwon kafa a wani yaki abin da ya same ya aka zo da shi akan jaki ya zo akan jaki kai balamma balaga yayin da ya iso yana zuwa gurin a wata ruwayar balamma da na yayin da ya kusanto to me ya faru qariban min al-masjid kusa da masallaci amma da masallaci ne shine gurin da annabi ya tare da dan ayi sallah shine wannan masallacin a lokacin wasu kuma ka biya a masallacin annabi alaihi salatu wassalam shi yake ne masjidun nabi قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يتي ايتو خيركم ku zai cewa kairakum wato mafi alkhairun shine idu kairakum dama kun biya ta jiri ko ai ba za a ce idu ba ko yawa idu da idu ni bi kitabin min qabli hada aw asaratin min ilmi idu ni haka za a ce ba idu ni ba a wata ruwa ya ce qumu ila sayyidikum kuma ke ku tabi gurin wa jagoran ku shugaban ku da wa ake auku ko kazarar to ga wata tambaya ne ita ma an kuma sa'ad bin ubada da sa'ad bin mu'az ai shugabannin auku da kazarar ne shi wannan sa'ad bin mu'az shugaban su ai auku Yuziti, fakali ya sa'ad, inna ha'ula'i nazaru ala hukumika, wa'annan mutanen, sun yarda da cewa kai za ka yi musu hukunci. وقال زاد في زاد يتياكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم هذا أسورة العذاب da muka zo an sai da muka yi bayani cewa hadisin bukari da ya zo sai da yace saboda duk ana zaune sai yace ya rasulullah idan na yi hukuncin sai yace akan hukunci na za a sauka sai yace duk na nan gurin sai zo da dama yace sun yarda da hukuncin da zan yi kowa yace yace haka na nan gurin ba yana nuna wato ya ta nuna bangarori yana so wai ya ji har annabi baya ya yarda da hukuncinsa kowa yake masa eh ai Allah da manzo ma sun yarda da hukuncin sun yarda da hukuncin da za ka yi saboda haka dai gaba nuna ko ina aka ce mar'i to sai yake hakumu bihim an taktila muqatilatahu ina ba da hukuncin cewa duk wani wanda ya yi ta yaki a ɗaya ruwaya shine duk wanda aka ga wato gashin hambaga ya fito mar ko ya fara gashin baki ko gemu ko gashin al'aura ya fito masa to a kashe ya balaga kenan zai iya yake ya kashe musulmi wannan yana cikin hadisin da tamorawa suka suka karya ta ko mun yi bayani a karatun mu na jera yana cikin wanda suka karya ta cewa babu wannan ba'i ba hadisin bukari ne ba wajud ba zuriyatahu ƴaƴansu kuma mata da maza duk ku kama su a mazanin fursunonin yaki shine susba fakana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace akamta bi hukmillahi kai hukunci irin wanda Allah yake so wannan hukuncin da kai na Allah ne au kana akamta bi hukmil malik ko kuma kai hukunci da hukuncin sarki Allah an gane ko to wannan shine to gashi ba mu gaba ba kuma lokacin tun dabiya kuri ne kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yabe mana akwai wannan tambaya ce kamar na ji kowa da alaƙa ma da karatun sosai mutum biyu ne cewa bayan ya yi sallama ya yi addu'a kuma sai yake mutum biyu ne suna gaba amma an yi iya kokari wajen yi musu sulhu amma abu ya ci tira amma kuma yan uwa ne zai ce malam wanda ba a gabar da shi zai iya yanke hulɗa da su gaba ɗaya bisa hujja da ya wato da kissar su ka ibn dan malik wannan kiyasin da yi hau shi ba shi ne kawai su biyu ne yan uwa wai suna gaba shi kuma dan ba ruwa na a gefe wai zai iya yanke zai iya yanke hulɗa da su su biyu da kyau wannan fitowar na ke so idan har hakan zai yi tasiri wajen shirya wasu to ya kamata ya haɗa in kuma ba zai tasiri ba bai kamata ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne tambaya ta yi ma'ana za a yi kiyasi in har yin hakan zai yi tasiri to ya kamata ya zama dole ba idan kuma ba zai tasiri ba gaskiya bai kamata ba an zama su uku kenan yanzu ne bakon biyu kaga an ƙara yawan masu sako yawwa kuma ce wala ta'awun wala da yake wala udwa Allah ya dace da ku muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da shugaban sa madaukaka marasa lafiya ma ana ta rashin lafiya gida da waje muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa kafara waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da shugaban sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje maka waɗanda suka ji riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara Allah ka kyauta ta makwancin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya masu neman kasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana waɗanda suka yi jarrabawa da masu neman aiki da kasuwanci Allah ka tallafa musu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين